الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana talata 28 ko 29 ga watan jima'a al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 watan turawa muna biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah kaddara mana ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari wancan satin mun karkare ne a fadlul ziyara babin da yake magana akan falalar ziyara mun karanta hadisin da wani Allah ya tura wani mala'ika ya jira akan hanya har sai da wani mutum ya zo wucewa sai yake tambaye shi ina ne kake son zuwa yace masa wannan alƙarya ce akwai dan uwana da zan ziyarta a wannan gari to kana yana da wata ni'ima ne a kanka ko wani alfarma da kake so ka tsare ce duk babu ina kaunarsa ne saboda Allah madaukakin sarki wannan mala'ikan ya shira masa cewa to shi dan aike ne na Allah kuma ana tabbatar masa cewa shi ma Allah ya kaunace shi kamar yadda ya auni kaunace dan uwan shi to babin da zamu yi magana a yau shine babur rajuli yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim mutum yana ƙaunar mutane amma bai samu damar haɗuwa da su ba kamar ci gaba ne da wancan babin can babin ka ƙaunace shi ka mu'amalance shi har ziyara ma ga ta tana zuwa shine da aka samu mala'ika ya zo jira menene dalilin zuwa don kuma ka ƙaunaci mutum ka so mutum kana son sa a zuciyarka amma baka samu damar haɗuwa da shi ba ko dai zamanin ku ya bambanta ko matsayin ku ya bambanta ko ya ma nisan da ba za ka iya zuwa ka ziyarce shi ba ko kuma dai ta zarar zamantakewar ta yi nisa menene wannan hukuncin a mizanin addinin musulunci yana da gurbi ko bai da gurbi shine Imam Bukhari yace babin ar-rajulu yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim shine darasin mu na 52 hadisi na 351 yace haddathana Abdullahi ibn Maslama qala haddathana Sulaiman ibn al-Mughira عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قلت لقى أبو ذر يتش يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم yace mutum yana ƙaunar mutane wala yastati'u amma ba shi da dama an yalhaqa bi amalihim ya kai matsayin aikinsu ina son mutane ina ƙaunarsu amma tazarar aikin ta yi nisa wala ya satsi an yalhaka bi amalihim ƙala sai manzan Allah ya ce masa an ta ya aba zarrin kai kan abu zarrin ma'aman a hababta kana tare da wanda kake ƙauna ko da aikinku ya yi nisa ya yi bambanci wanda kake ƙauna kuna tare da su ƙultu to da yake an bahi kamar hannunka mai sanda sai ce inni uhibbu Allah wa rasula yace tabbas ni kam ina kaunar Allah da manzon shi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi anta ma'a man ahabbta ya abadharri kai kam kana tare da wanda kake kauna ya abadharri kamar wani ya bude maka kenan in kana kaunar mutum ko da matsayin aikin ka bai kai nashi ba to kuna tare da wannan mutumin abu zarin ya duba babu yadda za a yi aiki ya yi aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam barantana a ce wurin tsewansu ɗaya ne a gidan aljanna shi ne dama hanyar da yake nema ina ƙaunar mutane amma aikin mu yayi bambanci ba zan iya aiki irin nasu ba manzo Allah ya fahimci da yasa gaba sai ce masa kai kam kana tare da wanda kake kauna yace to ina ƙaunar Allah ina ƙaunar manzon shi kuma duk inda ka kai da san Allah baka da damar haduwa da Allah in ba an tashi alkiyama ba kai imani ka zama cikin ɗan aljanna ran da za a ga Allah kaga Allah madaukakin sarki kaga haduwar za ta yi me haduwar ta wuya idan aiki ne ka yi aiki irin na manzon Allah a baku guri daya gidan manzon Allah ba zai iyo ba shine walan ma yalhaq bi a wala sabi an yalhaqa bi amalihi bai samu damar haduwa da ayyukan su ba sai aka ce masa anta ma'a man ahabbta ya abadarin kana tare da wanda kake kauna ya abadarin malamai suka ce an ta ma'aman a hababta kana tare da wanda kake kauna ma'ana gurin zama zai iya zamantowa ɗaya sakamako zai iya zamantowa ɗaya amma baya nufi a ce ta kowace fuska kuma komai naku iri ɗaya ne daraja da martaba da alfarma ba zai zamanto iri ɗaya ba yadda Abu Dharr ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tana tare da manzon Allah a aljanna cikin mu duk wanda ya kaunaci manzon Allah ya kaunaci Allah madaukakin sarki ya kaunaci haduwa da Allah zai shiga aljannar Allah zai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gurin zaman ba zai zaman to iri ɗaya da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wasu mutanen kwarai mutanen arziki da kai sha'awarsu Allah zai haɗa kai da su a kyakkyawar makoma amma kowanne gwargwadon abin da ya aikata shine gwargwadon iyaka matsayin shi Allah ya sa mu da Allah haɗa mu da wanda muke kauna din حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم daga Anas bin Malik yace wani mutum ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya nabi Allah yace ya manzon Allah mata sa'a yaushe ne alqiyama malamai sun yi ta kai komo waye wannan mutuma wajen sahabbai guda hudu ko biyar suka kawo wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan magana din wasu ma suka ce manzon Allah yana tafiya yaki ne wani balarabe kawai ya fito daga gonarsa kawai tsariya manzan Allah daga nesa ya kiraro wata inda fartanyarsa aka faɗa ya manzan Allah ce rakanu abu ne mene ne ce mata sa'a yaushe ne alkiyama me faru haka daga gona kawai kana fito aka tambayi alkiyama wasu suka ce manzan Allah na hudu ban sallar juma'a ne yana kan mumbari ana keta jawabi kawai mutum ya leko ta cikin masallaci abinda aka sani kuma a tarbi an mutum yana hudu ba ba a magana yana ketowa maimakon ya tsaya ko ya yi nafula ko ya jira a ƙare wanzu Allah na kan mumbari sai ce masa matar sa'a yaushe ne alkiyama wanzu Allah ɗaya kai ya kalli ya ci gaba da hudu bas mai zauna ba ce matar sa'a zai dai tambaya sau biyu wanzu Allah ɗaya kai ya kalli ya ci gaba da hudu bas matar sa'a wanzu Allah ya tabbatar in bai bashi amsa ba haka za a yi hudu bar yau ya dinga yi kenan shi ne abin da ya dame shi matar sa'a matar sa'a yaushe ne alkiyama sai manzo Allah ɗaya kai ya kalle ya ce wa ma a adatta laha da ka dame ni da tambaya me ka tanadar mu alkiyama ina malamai suka ce yana manzo Allah amfani da wani abin da yake usulubul hakim usulubul hakim shine in ma tambaya ni kuma sai in baka ansar abin da yafi ma muhimmanci shi tambaya yake yaushe ne alkiyama shi kuma za Allah sai yake ga ga masa ranar kaza ga watan kaza ne ko nan da shekara kaza ko nan da shekara kaza ba hine mai muhimmanci ba abin da yafi muhimmanci hine me zaka je da shi alkiyamar hine fi muhimmanci yasa tambayi wa ma a adatta laha kai ko me ka taltala kake burin alkiyama ya imanin ka yake ya akidar ka take ya tattalin ka yake ya guzurin ka yake ya kake kwadayin aljanna da me kake jin tsoron wuta me kai na guje ma wutar wutar jahannama me yake baka garanti ko me yasa kake aikatawa kake da fadan akwai aljanna zaka shige ta zaka kauce ma wuta kuma a adatta la me ka tarajar mu wannan aljanna din shine abin da suke kira usulul hakim amma wata tambayar sai kuma Allah ba sai a baka amsa da abin da yake yafi maka muhimmanci akwai irin wannan zaka samu da yawa sai a ba manzon Allah wata tambayar in ka ba da amsa sai ya ba da wata tambayar ta daban a yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى abinda kake tambaya daban abinda ake baka amsa daban yana faɗo a cikin uslubul hakim yaushe za a yi ruwan sama yawwa gare kaga kenan ba sanin yadda za a yi ruwan sama bane yake da muhimmanci a'a a gyara gona shine idan ruwan sama ya zo sai ma muhimmanci a yaushe za a yi ruwan sama kana da yakinin za ka kai wannan shekarar kan yi mana ai an sace usulul hakim ce ko kai kana tunanin a yi ruwan sama kai noman damuna to kana da yakinin za ka kai damunar idan ba ka da yakinin za ka kai damunar to me zai hana ka fara hirin alkiyama tun da ita tabbas ce za ta zo maka yana daga cikin usulul hakim da aka koda kai za a iya maka tambaya sai ka bada wata amsar da abin da ya fi masa wannan muhimmanci sai to ma'a adatta laha kai ko bai tattala mata kala sai yace ma a adattu min kabirin ban tattali manyan ayyuka ba ba gimagiman ayyuka ba ne eh ba na ciyar da duniya ba na ciyar da garinmu ba ni da foundation ba ni da kaza ba ni da kaza ko ba ma kuɗi garan ba ba yawan azumi ba ba yawan sallah ba irin da aka ce menene zahaba ahlud dusuri bil ujuri suna sadaka suna abin da muke suna kaza suna kaza sai duk wannan ban tattala musu ba ma a adattu min kabirin yace illa anni uhibbu Allah wa rasula sai dai kawai ina san Allah ne ina kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam so nake a tashi alkiyama in samu damar ganin ubangiji so nake a tashi alkiyama a ce ga ni ga manzon Allah gona ba za ta raba mu da shi ba tunda dama an sai daga gona ne koko ko kuma wanda ya zo masallacin juma'a da wata kilba a san me ya koro shi ba Allah Allah yake a tahi alkiyama da hira manzon Allah ce sun daina rabuwa yace ba wani babban aiki kawai dai ina kaunar Allah ina kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai manzon Allah yace mashi almar'u ma'a man ahabba lalle shi mutun yana tare da wanda yake kauna wanda kake kauna kuna tare da su a ranar gobe alkiyama sai Anas yake ce a qala Anas sai yace fa ma ra'aytul muslimina ban taba ganin musulmi ba farihu sun yi farin ciki ba adal islami a bayan musuluntarsu a shadda mimma farihu yau mai izin sama da yadda suka yi farin ciki a wannan rana Tun da sahabban manzan Allah suka imani suka shiga musulunci ba abin da ya taɓa faranta musu rai irin wannan magana almar'u ma'aman ahabba lalle mutum yana tare da wanda yake so lalle mutum yana tare da wanda yake kauna to kenan idan zaka buɗe zuciyarka ka ga lalle kana son Allah kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kaunar Allah ta hanyar karbar umarnin shi da aikatawa ta hanyar guje ma hanin shi baka aikata abin da yace kar a aikata kana son manzon Allah wajen yi mai da'a wajen yi mai biyayya wajen san abokan shi wajen san iyalan gidan shi kana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadan sa fadawan su gidan aljanna wannan yana baka garantin cewa lalle za ku zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna wanda yake gaya maka kenan kuma manzon Allah har rayuwar shi ya kare su waye a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne da matayen shi in ya fito waje suna tare da sahabban shi in ya koma gida suna tare da matayensa sai ka ce baka san abokan shi a waje baka san matansa a cikin gida sai za ku zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah yana kaunar waɗannan mutanen yana son su tunda da kanshi yake cewa da uli ashabi ku kyale mun abokaina wannan faɗan tsatsanta aka yi tsakanin sahabi da sahabi ɗaya ya halarci fatuhu ɗaya da halarci fatahu ba ɗaya da shi aka yi sulhu hudaybiya ɗaya ba a sulhu hudaybiya da shi ba sai aka samu tsatsatawa tsakanin tsohon sahabi da sabon sahabi amma gwari gwari kenan ko sai aka ba ga manzo Allah ga waɗannan suna musu da wani sai ce da uli ashabi ku bar mun abokaina ku kyale mun abokaina kar ku ganlazawa abokaina yace na rantse da Allah in ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhudu ma balaga mudda ahadihim wala nasifu yace na rantse da Allah ɗayan ku ya samu dutsen Uhudu a mai da shi zinare dutsen Uhudu akalla a gwari gwari ya fi faɗin unguwar nan wasan ce ya kai kilomita biyu ko na ya fi girman gumal ko eh wai kasa kasa dai na na ce gwari gwari ko to akalla a ce ya fi girman kofar arewa ko ya kusa girman garin nan dutse ne a narka a ce ya zamanto zinari ka ba da shi sadaka saboda Allah kai ka san duk duniya ko haita jika to ba za ta kai mudun nabi ba na hatsi idan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bada wannan yake gwada maka irin matsayin yadda suke da kauna a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na rantsa da Allah ɗayan ku ba zai samu wannan ba to irin waɗannan duka ya ka tattara su kace kai duka baka san su baka kaunar shi matansa da ka koma gida duka ka tattara ina ji ko ɗaya ba a bar mashi ba ko ba da tara su kafin shi duka ka ce ba ka san su ba ka kanu su to ku haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan lalle abin da zai baka zama lafiya shine san Allah da san abin da Allah ke so san manzon Allah da kuma san abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke so to idan ka samu wannan zaka samu matsayin almar'u ma'a man ahabba to sahabbai suna da yaqinin akwai san Allah a zuciyarsu suna da yakinin akwai san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuciyarsu kuma duk abin da za a auna ma'aune da aka ajiye na auna san manzon Allah dukkanin su sahabbai ne suka fara cika shi daga cikin cikawar alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine akwai girmama shi akwai kambama shi girmama manzon Allah da kambama shi wani sahabi yake cewa na zo na riski manzon Allah na wa'azi na jawabi yace dukkan sahabban manzon Allah sun sun koyar da kansu suna tsoron haɗa kai da ido ido da idon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba sa motsi kace kamar tsuntsaye da suke cin abinci a kansu wannan karkashin mutuntawa kenan ba a kallon sa barantana a yi musu barantana a takali maganar shi da haka in zaka auna da matsayin kambamawa da girmama sahabban manzon Allah sune za su fara cinye wannan mizani ɗaya daga cikin wani mutane da ya musulunta yake cewa duk wata fada ta duniya na je ta na je fadar kisara na ga yadda ake fadanci da iko na je fadar kaisar na ga yadda ake fadanci da iko na je fadar najashi na ga yadda ake fadanci da iko da mulki yace amma na rantsa da Allah ban ga wanda sahabbansa suke kambama shi ba suke girmama shi ba suke mutunta shi irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare ce kai na rantsa da Allah idan manzon Allah ya kaka majina zai tofar yace na rantsa da Allah ba ta faduwa kasa sai ta fada akan tafin kasan kayansa kuma ya murtsike jikin sa ya shafi a zauna lafiya kalau har yanzu ina ji ba mai mulkin da yake da wannan alfarma sai dai shehunne su yi damfara amma dai ba wanda yake da wannan dan Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai shafe jikinsa ba abin da zai faru yace idan manzon Allah yayi alwala ya kare yace kai ka ga yadda suke fada akan guntun ruwan manzon Allah wanda ya samu ya motsa hannu yana alhamdulillah yana shafi a jikinsa wanda bai samu ba an kaga lema a jikin dan uwansa yake ba zai shafa mu a jikinka alhamdulillah ruwan manzon Allah ya taba ka manzon Allah yayi barci a dakin wata ta matse yawon ta matse gumin shi ta zuba a cikin kofi ko ta zuba a cikin kwalba in ta sai sabon tunani ta kunce wannan gumin ta dan kasa kas sai turaren ya ƙara daɗi da kurjini kai ka san mai wannan ba ƙaramin mutum bare a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi fitsari da daddare a cikin dan wani makayi daga gari ya waye sai ba Abdullah ibn Zubair yace je ka zubar manzo Allah ibn Zubair yana fita sai yace yanzu fitsarin manzon Allah a ji a dubu wata ƙasa a zubar da ita kawai bude kwada kwat kwat kwat kwat sai da kai cikin sa tsaf sai da kwalbari bai dawo aji wanda Allah ya jinin jikin sai ce ina ka zuba yace na zuba inda ba zai taba samun matsala ba sai yace wailul lillahi linnasi minka wa wailul la'a wa wailul laka minan nas yace wallahi mutane sai sun dandana ka kuma kai ma sai ka dandana mutane ya ɗari wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba a jikin shi to irin yadda arna suke da matsayin kiyayya ta addini haka za su nuna Abdullahi dan Zubair dan kamar manzon Allah suke gani kai kuma haka mutane sai sun ɗanɗana ka sun jika ba yadda za ka gabar na koya take kai guri ka kyale ta sai an yi tashin hankali to wanda zai ɗauki fitsari ya sha sai ka san wannan ƙaunar ba ƙarama ba da ka duk ma'aunin da za ka auna na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai su suka fara cika ta ɗauki kirama ba abokan shi ɗauki kamba ma mutanen gidan shi babu da za ka samu wanda yake sama da wannan wata rana aka ɗan samu wani ɓacin rai Umar dan Khattab yake magana yace na rantse da Allah da shi da Abbas ne yake ji aka samu ko da Allah dan Abbas sai ce na rantse da Allah bana farin ciki ba bana ya musulunta a ce Abbas dan Abdul Muttalib bai musulunta ba aljanna ba shigar da sai an musulunta yace amma na rantse da Allah bana farin ciki ba bana Khattab ya musulunta a ce da Umar dan a ce kuma Abdullahi dan Abbas ko Abbas bin Abdul Muttalib bai musulunta ba ya ce me yasa ya ce saboda yadda na gama zan Allah na san danginsa na san ‘yan uwan shi ya ce ba na bukata a ce babana ya musulunta kuma babban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba wa zai irin wannan in ba kauna ba ce ta Allah da annabi wa zai wannan idan zuciyar ba ta ratsa zuciyar shi ba mutum ya kalli zuciyar manzan Allah manzan Allah kalle shi a fuska da fuska ya ce na rantse da Allah duk duniya ba wanda nake kauna ba wanda nake so kamar ka sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka duk ma'aunin da zaka auna su suka fara cikawa yasa da aka ce to in dai almar'u ma'a man ahabba manzon Allah ya faɗe ta sun samu garanti ce kamar suna da tabbas ɗan aljanna ne dan yadda suka so manzon Allah ba wanda zai samu irin yadda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan su ne zai ga ga mutuwa ce a gaban shi amma zai tare ta gare mutu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi a yaƙi Uhud haka aka yi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya durkusa a gaban shi arna ai sun kauyi kuma Allah hore mashi harbi kawai kibiya ce ko mutum goma suka taso a jere zai iya sa kibiya kuma duka hiyatsince sukan su kaso gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka da manzon Allah ya ga irin yadda yake bajinta irin yadda ya bashi kariya baya tsorata baya tsoron za a kashe shi sai yake ta irmi sa'ad irmi fidaka ubi abi wa ummi irmi sa'ad irmi fidaka abi wa ummi sa'ad harbasu har ba su sa'ad ina baka fansar uwa da uba malamai suka ce manzon Allah bai taba cewa wani mafi daka abi ummi banda sa'ad ibn abi waqas a yakin uhud to kaga amma fa shi abin da ya takaihi aka bahi wannan bajintar aka bahi wannan kirari hine yadda ya sadaukar da kansa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a taba manzon Allah gare shi a taba shi ummu sulaima a yakin hunain mun fada da ta ga mutane sahabbai sun tsorata sun fita a guje ita da kanta tana mace ta cire hijabin ta daura a tsantsa ta dauki makami ta rike saboda kar a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta afalan jadaka sai za ka kawo wanda yake san manzon Allah sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a samu ba ban ga yadda za ka kamaci sahabban manzon Allah ba kuma ce ku shiga aljanna tare da manzon Allah babu kofar wallahi dole babu yadda za ka kyamaci su ka shiga aljanna don haka kenan ka so Allah ka so abin da Allah ke so ka so manzon Allah ka so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so kai ma sai ka fado karkashin wannan hadisin almar'u ma'a man ahabba Anas yace bai taba ganin musulmi sun yi farin ciki ba sama da farin cikin su da wannan rana din Allah ka sa mu cikin masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu kaunar manzon Allah da masu kuma kaunar Allah madaukakin sarki din sai ce babu fadlul kabiri babin fadalar babban mutum ya zaman gane kenan menene alfarmar ka so mutum ko da baka kai irin aikinsa ba ko baka samu damar haduwa da shi ba in dai zuciyarka da gaske take to kuna tare da wannan mutum ba mu da dama da zamu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce damar ko amma a zuciyarka idan akwai san na manzon Allah to kuna tare da manzon Allah a aljanna ba mu da damar da zamu haɗu da Abubakar da Umar da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair ko da Sa'ad da Sa'id duka babu to amma idan muna son su muna kaunar su dukkanin mu Allah zai mana masauki a gidan aljanna aljanna ba a tahi albu alkiyama ba barantana mu ga Allah da yake ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira amma idan kana so kana kauna kayi imani wata rana zaka kai da abin da kake da bukata da haka kenan gina so gina kauna a zuciya wani rukuni ne na samun gidan aljanna Allah ya reni ran san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaunar Allah a cikin zukatanmu yace babu fadlul kabir حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذا الله تعالى مش ثبت أجريه ياتي من لم يرحم صغيرنا wanda duk bai tausaya wa ƙananan mu ba wa ya'rif haqqa kabirana ya kuma kiyaye haƙƙin manyan cikin mu falaysa minna to wannan baya tare da mu man lam yarham saghirana wanda bai ji tausayin ƙananan mu ba ƙanana za ta iya ɗauka ta kowace fuska ƙananan yara na cikinmu wanda bai tausaya musu ba su ake magana a cikinsu mallamiyar hamsa jirana wanda bai ci tausayin ƙanananmu ba su waye ƙanana a wata fuskar matalauta mallamiyar hamsa jirana wanda bai ci tausayin ƙanananmu ba ta wata fuskar su wane ne wanda ake mulka mallamiyar hamsa jirana wanda bai ji tausayin ƙanananmu ba ta wata fuskar su wane ne ƙananan ma'aikata a ofis ɗinka masinjoji leburori sabbin ɗauka yan o1 o2 o3 waɗannan su ne ƙananan mutota fuskar kenan duk inda ka juya in dai ƙananan mutane ne suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce duk wanda bai ji tausayin su ba to baya tare da shi wa man lam ya'rif haqqa saghirana haka nan kuma duk wanda bai san haƙƙin manyan mu ba da haka shi talaka to ya kamata ya san haƙƙin masu mulki shi in sun ji tausayin shi domin kuma ya gane menene haƙƙinsu suna da buƙatar da'a suna da buƙatar addu'a suna da buƙatar a girmama su suna da buƙatar a tsare umarninsu da dokokinsu in bai san bonan to shi ma ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo karamin ma'aikaci a ma'aikata an ce a tausaya maka to kai ma dole ka san shugaban ko wani aikata mai haƙƙinsu kada ce a ji aika za ka ce ni ba abin da aka ɗauke ni ba a fito ofis da wuri ce wannan mutumin ya fi takurawa aika za a ce wannan mutumin azalimi ne aika za a ce shi ma barawo ne shi ba zai karɓi doka ba amma yana hango da me da me da me babban su yake aikatawa da haka kenan an ce tausaya maka to kai ba dole ka tsare hakkin shi idan kai ake mulka ana so a ji tausayinka a mulke ka cikin adalci a mulke ka cikin tausayawa kai kuma dole sai ka ba da hakkin wancan babban sai ka mashi addu'a sai ka mai biyayya sai ka tsare dukkanin haƙoƙinsa sannan da kai da shi duk za ku fita lafiya kowa ya karya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa laysa minna wannan baya tare da mu wani lokaci ayanka za su zamanto cikin sagira na ko to dole in baka tausaya kananan ƴaƴanka ba kai ma wannan magana tana faruwa a kanka haka ƴaƴanka in basu ji tausayinka ba basu girmama ka ba basu tausaya maka ba wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma shi ma diyara za su fada ciki wannan duka hadisin duk ta kalle ta kowace fuska babba da karami ana da buƙatar a san meye haƙƙin karamin meye haƙƙin babban a tsare shi ne zama lafiya mallamin hamsa gerana wanda bai ji tausayin ƙananan mu ba wa ya arif haƙƙa kabirana ya kiyaye ko ya san haƙƙin manyan mu falaisa minna wannan mutumin baya tare da mu حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينا رزقا شهر من ذن الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا إن حديث دي غباتا حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله شيما حديث دي كوتان كوتين وندا يغباتا لي حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يتي ليس منا با دان cikin mu bane malamai suka ce idan manzon Allah ya ce laisa minna kallahi ta kowace fuska baka tare da shi a addini baka tare da shi cikin aƙidar addinin baka tare da shi a duniya baka tare da shi a lahira baka tare da shi a sunna baka tare da shi a aljanna dauki do da sama dadi laisa minna ko inda mai dadin kenan ko ba sai baya tare da mu mallami arif haqqa kabirana matsawar bai san haƙƙin manya ba cikin mu wayar hamsa girana kuma ji tausayin kananan mu saka duk inda kake akwai wani a saman ka ba shi haƙƙinka ka akwai wani a ƙasanka ba shi haƙƙinsa kiyaye ka ji tausayin na ƙasa ka girmama na sama sai a zauna lafiya kalau a tsarin addinin musulunci yace hadathana mahmud qala hadathana yazid ibn harun akhbarana al-walid ibn jamil an al-qasim ibn abd arrahman an abi umamata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man lam yarham saghira man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna duk hadisin irin na baya ne ko duk wanda bai ji tausayin kananan mu ba wa yujilla ya girmama kabirana manyan cikin mu falaysa minna wannan ba dan cikin mu bane sai sake kulla babi da ita yace babu ijlalil kabir babun kamba manya amma mai sharhin yace da wannan hadisin da kuma wannan babin da ya kulla da yazo cikin sahih bukhari duka a cikin babi kwaya daya ya hada su a cikin adabul mufrad ne ya bambanta su yace hadathana bishr bin muhammad bin muhammad akhbarna abdullah qala akhbarna auf an ziyar ibn mikhraq qala qala abu kinana an al-ash'ari qala inna min ijlalillahi ikrami bi shaybati al-muslim inna min ijlalillahi yace tabbas yana cikin girmama Allah madaukakin sarki cikin bawa Allah girman da ya dace ikrami bi shaybati al-muslim shi ne a girmama musulmi wanda yake da furfura alamar kana ganin girman Allah kana kambama Allah kana mutunta Allah a gaciya to manyan unguwanka kana mutunta su in baka mutunta manyan unguwanku in kace kana son Allah ƙarya kake in baka mutunta dattawan unguwanku in kace kana ganin girman Allah ƙarya kake alamar kana ganin girman Allah ya zamanto dattawan ungoku suna da martaba a idanku ikrami bi shaybatil muslim karrama musulmi mai furfura galibi ana ake samun furfura mutumin da ya dohi 60 ya ba wa 60 baya ana ake samun furfura ko don da za ga tsoho furfura ta fito farin gashi ya baibaye shi za ga kowa har arna suna mutunta su har arna suna da martaba a gurinsu to ya za a kai kana musulmi kuma baka da martaba a gurinsu kuma ka ce kana girmama Allah madaukakin sarki girmama ne kuma ta fuska ce da yawa in ma magana kake in suka in ka aiki kake wane a bar abin nan alamar kana girmama su ka bari in sun kwabe ka za ku kabu in wani aiki na laifi kake da ka hango wani dattijo na unguwar ku ya tawo za ga mutum ya rufe wannan laifi baya so wane ya ganshi shine alamar girmamawa din amma a gaban dattawan unguwarku amma fenti da laifi kuma ka zo ka aikata laifin a gaban su wallahi alama ce ta Allah ma bai da martaba a idanunka idan kana ganin girman Allah za ka ga girman waɗannan dattawan da Allah ajiye ai alamar da na gaba ake ce ake ganin zurfin ruwa ko dattijan unguwarku ya ma za ka hada hida dattijan sahabi dattijan sahabi ya za ka hada hida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ka haɗa girman manzan Allah kuma da girman da Ubangiji da ya halarci duniya gaba ɗaya ba za a haɗa ba to amma alamar kana ganin girman waɗancan waɗancan waɗancan shi ne a ga cewa wanda yake kusa kusa da kai kana ganin girman shi da haka ya kamata ko sabo kake manyan unguwar ku kana ganin su wannan saban a wuce in fada kuke kuna hayaniya da sun sa baki ya kamata ka daina a lokacin muna yan yara mutar da wannan zamanin wallahi mutum ɗaya a unguwa in yi magana ta wadatar kar a yi shikenan an gama yara unguwar duka mutum ɗaya zai iya sa sai ya mutu umarni kuma dole su ɗauka in bola yake in ya ce a daina an daina kenan amma da yaran mutum in ba Allah bane ya kaddara yara suna bol tsoho da wuce hai a rubahi kuma a rubahi a kwahe da dariya kuma wanda zai magana kamar ba abin da ya faru akwai matsala wallahi da haka alama ta ana ganin girman ubangiji kana kalbama ubangiji shine zamanto manyan unguwar ku suna da martaba a idanu manyan nan kuma hawa hawa ne ko amma babban mai alama shine wanda yake da furfura a cikin su to duk wanda ya dara ka kuma ko da shekara ɗaya ne ya kamata ka bahi mutunci ya kamata ka karrama idan ya faɗo a cikin haƙa kabira na ko in dai mutum ya girme ka ya kamata a ce yana da martaba a cikin addinin musulunci in tafiya kuke da shi karka shiga gaban shi in zance za a yi to karka fara yi da kai da yanka guda uku kun je kun sauka guri da an miƙe za a fara magana kana fara to baka da tarbiyya kana fara baka da mutunci duk yadda kake tsammanin kana da mutunci da kammama inda ka fara magana kafin wanka alama ce ka zuba da an je ka bashi ya fara yin magana zamu sake tada shi cikin babi na gaba shi yasa hatta a cikin sahabbai wannan girman yana nan a zuciyarsu da aka zo don Allah ya rasu ana tunanin wa zai zama shugaba Umar dan Khattab ya ce na tsara magana a raina na tsara ta so nake in yi jawabi in fada za a gamsu rigimar wannan ta mutu ina wannan gaggawar ina wannan zamanin na miƙe zan yi magana abubakar ya ce mun kul sai abubakar umar ya dawo ya zauna saboda me abubakar yana gaba da shi a ɓangare na shekaru shekara nawa ya bashi shekarun suna da matakar tazara shi abubakar ya murgi a manzo Allah ya girma abubakar siddiq da shekara biyu su ne da ya cike su ya rasu ya roki Allah ba shi shekaru irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shekarun manzon Allah ya rasu shekara 63 da dori da haka manzo Allah ya girme da shekara biyu bayan rasu shekara biyu da zuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da haka man Abubakar ya girma Umar da shekaru da yawa wanda yake bin sa a shekaru Usman bin Affan ne yake bin sa da shekaru Usman bin Affan ya girma Umar amma sai Allah ya kaddara Umar dan Khattab zai fara yin mulki kafin Usman bin Affan ya yi mulki amma Usman bin Affan ya girma Umar dan Khattab da shekarun da basu kasa guda goma ba amma kuma sai da ya mulki kafin Umar dan Khattab yayi watakil hikimar ubangiji inda Usman ya fara to amma Umar ba zai samu damar da zai mulki ba sai aka ce ta Umar din ya fara idan shi zai fara mutuwa kafin Usman bin Affan sanan Usman yayi mulki sanan kuma Aliyu ya dawo yayi shine mafi kankanta a cikin su ta shekaru inda aka samu sabani tsakanin Umar ne da Usman to amma yana cewa bari ya bari sai ce da Abubakar ya miƙe jawabi sai naga duk abin da ma nake so in faɗa Abubakar ba tare da ya tsara su ba gaba ɗaya ya faɗe su ya gabatar da su ya wuce da aka da kake ganin kana da wayewa kana da ilimi kana da fahimta idan guri da iyayenka saurara su yi magana in babanka ya hukunci kar ka daga mun zo nan zamani za a ko sulhu na aure ne ake idan uban ya faɗa uban ya faɗa ka kan ya ce to amma gaskiya ba fa shi fa wannan kaza da kaza da kaza mana akwai kai abin da baka sani ba kenan a zamanance kenan ko to in dai babanka yayi mutuntawar hine kar ka daga magana shi kar ka ce amma fa to amma fa tana faduwa cikin walata kullahuma uffin wala tanharhuma ya kamata in yi hukunci an gama kar ka sake sauraron wannan magana wannan magana na rufe ta shikenan an rufe iyayen mu na bada sukar za ga wani ya ce maka wannan gidan ko wannan gonar ta baban mu amma ya ce kar mu sake yin magana shikenan sai dai wani tarihin da ya baka amma ya je kotu ya ce haƙƙin su ne ko suna da dama a basu suna da akwai amma tunda baban su ya ce kar a yi shikenan ba za a yi ba dole irin wannan martabar mun sake dawowa da ita fasar na yake tabbata mana kaunar Allah madaukakin sarki kalamar san Allah shine zaman to kuna girmama wasu furfura cikin ku wa hamilul qur'an da ma'abota alqur'ani wanda suke dauke da alqur'ani to su waye wanda suke dauke da alqur'ani na mahaddata na malamai ko masu karantawa suna amfani da shi ko da duk fassarar ko ta ya dauka ko dai malaman ko mahaddata qur'ani ko masu karanta alqur'ani suna aiki da shi mutumin da da yake da dangantaka da alqur'ani shi ake magana akan shi ko wace irin siffa ce ta dangantaka amma sai manzo Allah ya sa masa sharadi ghairil ghali fihi banda mai wuce gona da iri a cikin lamuran alkur'ani duk ma'abocin alkur'ani in bai wuce gona da iri ba to alamar kana son Allah madaukakin sarki ne a ne a ga wannan mutanen kana mutunta su kana ba su daraja ghairul ghali suka ce alghali shine mutumin da yake wuce gona da iri wajen neman ma'anonin alkur'ani Allah ya ga mana alkur'ani kashi biyu ne muhkamatun wa ukharu mutashabihat ko wasu ayoyi ma'anarsa a fili take daro dar wasu ayoyi mu ayoyi mutashabihai ne masu neman mutashabihai waɗannan mutanen alghali fihi ne suna wuce gona da alwaji iri wajen sanin ma'anar alqur'ani ba sa buƙatar ka mutunta su masu fassara alqur'ani da zafi da sauke hukuncinsa da zafi zafi alghali fihi banda su a cikin wanda za a mutunta sai zama to khawarij sun faɗo ciki sun fassara alkur'ani sun wuce gona da iri wajen fassara ma'anar alkur'ani har an wuce yadda ake bukata yau banda su a wajen mutunta ko da suna dauke da alkur'ani ne kuma manzo Allah daga cikin siffan su da ya bada yake cewa suna karanta alkur'ani za ku rena sallah ku in kun ga suna sallah za ku rena azumin ku in kun kuna karanta azumi suna karanta alkur'ani manzo Allah ya ce amma baya wuce iyaka makogaran su iyaka karan harfita harufan ila abin da yake tsakaninsu da alkur'ani saboda me sun wuce gona da da wuri wajen fassara shi da wajen sauke hukuncin shi to karantawa daidai gwargwado da sauke hukuncinsa daidai gwargwado wannan ne wanda ake mutuntawa a cikin ma'abota alqur'ani ghairul ghalibihi malamai suka ce hadda masu tsanantawa wajen al'amarin tajwidi a ta ahkam na tajwidi akwai wanda za ka ga tsanantawa ta kai makura wani abu ya ga an aka kakalo aka kakalo sai a hankali to shi kansa wannan kwakwale kwakwalen ba a so yawa hatta a wajen hakam na tajwidi shi yadda ba a so a wuce gona da iri a wajen karanta shi wajen fassara shi wajen sauke hukuncin sa a ta kakalan wajen karatun sa kar akai a wuce gona da iri gharil ghali fihi banda wuce gona da iri wajen karanta alqur'ani shine mutun kada zaman to yana da gaggawa ta zafi wajen sai haddace qur'ani akwai wanda za ga in yazo ka karanta masa a uku heran sa ya baci in ka karanta masa shafi da heran sa ya baci so yake kawai hi a wata bakwai ko wata tara ya sauki alqur'ani banda irin waɗannan akwai wanda in ya tahi tilawa so yake a rana ɗaya ya izu 100 eh ba irin ta wannan ba fa ba irin ta alqur'ani ba izu izu 100 ne ko eh sai ya izu 60 ya karo 40 ko ya izu 60 ya karo 20 waɗannan alghaluna fihi ne sun wuce iyakar da ake so a wajen alkur'ani abin da ya fi aka fi so a wajen karatun alkur'ani shine karka wuce tilawar izu ashirin a rana wannan jikinka zai ɗauka kwakwalwarka za ta ɗauka fahimtarka za ta ɗauka in abin da ake so ne shine a sati ka sauke alkur'ani haka manzon Allah ke da aka tambaya ya karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sahabin yace uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sai kuma yace waje su ulmu fassar in ka lissafa za ga sati ɗaya ne uku bakara nisa'i ali imrana biyar surori biyar da suka zo bayansa ma'ida an'ami a'rafi anfal tauba rana ta uku in yazo sai karanta bakwai a kaya bayan su sune hud yunus yusuf ra'ad ibrahim nahal kenan ko da isra'i bayan tafa sai ce tara sai ka lissafa surori tara bayan tafa sha ɗaya sai ka lissafa surori sha ɗaya bayan tafa sha uku sai ka lissafa surori sha uku idan ka zo sai ce wa juzu musaffasan za ka ga ka zo suratul qaf to daga qaf zuwa nasi shi manzon Allah ke karanta a kwana bakwai haka manzon Allah ke karatun shi to lokacin da zaka karanta izu goma a rana ɗaya ka karanta izu goma sha ka karanta izu bakwai ko ka karanta izu takwas za ga cewa in Allah ya yarda za ka iya riƙe ma'anar da take cikin alƙur'ani to amma lokacin da ka ce ka takura kanka ka izu 30 ko izu 40 ko dai ka ajiye ayyukan da kake ko kuma ka karanta alƙur'ani ba tare da ka kiyaye hukuncin da yake cikin alƙur'ani ba shi kuma Allah ta yi afala ya tadabbaruna alƙur'ana am ala qulubin aqfaluha aka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sun faita alƙur'ani wani in ya kabbar da sallah sai ya mun aya guda ɗaya sai ya wuni ko ya kwana yana karatun aya kwaya ɗaya haka Usman bin Affan aka ce yake wata rana wani lokaci yazo yake karanta in tu'azibuhum fa inni fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim tun da ya kabbarta sallah cikin dare haka yake ta karanta ta yana tunani ya za a yi da wani ayar in tu'azzibuhum fa innahum ibadu in ka azabtar da su Allah babu yadda za a yi bayan ka ne kuma kai kalla ha gani duk kai aikin da za ka yi in Allah ya azabtar da kai ya za ka yi ina za ka kai kara ina za ka ɗaukaka kara a ina za ka ɓuya a ina za ka sa kanka wace dubara za ka yi karkaje lahira da me za ka ce an zalunce ka wani hujjoji za ka rike a ina za ka yi karatun constitution din a ina za ka yi karatun lodin barantana ka kada ubangijin ka ranar gobe da kiyama yasa yake ta kima mai yake ta karanta a in tu azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum Allah ubangiji in ka gafarta musu ka ji tausayin ku fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne mai buwaye Allah kai ne mai hukunci hukuncin ka shine daidai haka ya kwana yana karanta wannan ayar yana tunanin wata irin hikima ce take cikin ayar to kaga da wanda ya kwana yana karanta aya ɗaya da wanda ya karanta izu ashirin a rana ɗaya an ya fahimta su da alƙur'ani za ta zo ɗaya fidda fa'idar su cikin alƙur'ani za ta zo ɗaya ba za su taɓa zuwa iri ɗaya ba yasa aka ce to ana mutunta alƙur'ani ma'abocin alƙur'ani amma ghairul ghali fihi banda mai wuce gona da iri wuce gona da iri wajen gaggawar karatunsa wajen gaggawar tilawarsa tsananta wajen tajwidinsa tsananta wajen fassara tsananta wajen sauke hukuncin shi dukkaninsu wannan ba a mutunta su haka duk wanda kaga yana wasa da alqur'ani wajen sauke hukuncin sa ba cikin wanda ake muku hukuntawa walal jafi anhu haka nan banda kuma wanda yake kauracewa alqur'ani banda wanda ya jafa'i ga alqur'ani ya san hukuncin alqur'ani amma baya aiki da alqur'ani wanda ake sai musu ga sani ga shagala ko to duk wanda ya sani ya shagala ba a mutunta shi in dai ya san hukuncin qur'ani baya aiki da alqur'ani banda hi tunda manzo Allah ya ce ghairul jafi anhu walal jafi anhu banda wanda yawa qur'ani jafa'i cikin wanda suka qur'ani jafa'i akwai wanda ba ma sa karanta alqur'ani kwata kwata ba sa ma tilawar alqur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo Allah ya kai kara ya kai kuka yake cewa Allah mutane na sun kaurace mu wannan alqur'ani inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura don Allah idan za a tsaya a tutsiye mutane a tambaye su mutum nawa ne a wannan satin da muke ciki ya karanta izu uku daidai na alkur'ani don Allah mutum nawa ne kenan akwai alamar jafa'i ga alkur'ani naka mutanen da suke nesa nesa da alkur'ani ba sa karanta alkur'ani banda su a cikin mutuntawa wanda suke karanta alkur'ani babu kiyaye dokokinsu ba a mutunta su na yi magana a baya cewa wanda suka tsananta a wajen tajwidi ko to kuma wanda yake karanta qur'ani ba ta tajwidi banda shi a mutuntawa har waye yasa wannan yana da gefe zaka ce to ga malamin sunan ma yana magana ko ana zagi ai zala ce wai mutum ya zama balarabe yake kakaro karatu ko haka manzo Allah ya faɗa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an duk wanda bai rera alqur'ani ba dan cikin mu bane duk wanda ya karanta qur'ani da muryar garam garam ɗan kamun kura banda shi a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dole he karera ya yi daɗi haka ake so daidai daɗin daga mutum ne zuwa mutum ya danganta da Allah hore maka murya dole muryar wani tafi wani sarrafar wani tafi wani kada muryar wani tafi wani wani ya sarrafa muryar ta tafi ta wani wani yanzu nan kana karanta alqur'ani da aya ɗaya in ya tsaya kalle ka da yadda kake karatu duka zai iya yi kwanakin ba na ga ayin sharin din wani ya zo ya zauna kawai ya ce masa adul ghamidi kawai da ya ce a'udhu billahi minash shaitani in ya fara karatu ya karanta da Allah ka ce shine ce Khuzaifi ko Khuzaifa da yayi a'udhu da bismillah ga yana fara karatu shine Husari haka za ka gani Manshawi haka za ji Matrud Ayyubi haka duk murya wanda ka gaya masa kawai da ya tafa in ya fara karatu haka za ka ji dangata ya dangata da Allah ya hore maka muryarka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa kaga wannan ana ji Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya zo wuce ta kofar gidansa sai ya ji shi cikin dare yana tahajjudi sai manzo Allah kasa wuce a tsaya yake tarera karatunsa yake tarera karatunsa manzon Allah yana tsaye ya kasa gaba ya kasa baya saboda dadin murya da Allah hore mashi har sai da wannan sahabin yayi ruku'u yayi sujada ce assalamu alaikum assalamu alaikum manzo Allah ji bai da niyyar ƙara sannan ya ƙara gaba da gare waye sai ce jiya na wuce ta kofar gidanka ko ta bayan gidanka na ji kana karatu cikin dare wallahi laqad utita mizmaran min mazamiri daud alaihi salam yace na rantsa da Allah an baka dadin murya irin wanda aka bawa annabi daud alaihi salam yace manzon Allah wallahi da na san kana saurare na kana bayan gida la habbartuhu laka tahbiran da na ƙara rera hina kada murya yadda zaka ji dadin shi ba kuma riya bace ba kenan ko shi dan Allah zai amma kuma za a faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatu to wallahi la habbartuhu laka tahbiran kaga kenan ana so a rera Qur'ani yana da dadi idan an rera shi da haka dole ne ka rera Qur'ani dole ne ka yi karatun Qur'ani da tajwidi in dai ba ka rera alqur'ani ba ka karantawa daga tajwidi ba ka cikin waɗanda suke da alfarmar alqur'ani haka wanda ba sa neman fassarar shi ya karanta ya haddace izu 60 tsakaninsa da hi kawai fahami da katami akwai matsala ka nemi fassarar Qur'ani dan ba sa bai ka waye gari ka masalul himari ya hamilu aswara ga ilimi amma baka san me kake dauke da shi ba duk inda aka kwankwasa za a ji shi to ya kamata kake neman ilimin sa gwargwadon yadda Allah hore ba a ce ba dole sai ka zama kamar malam Ja'far Allah ji kanshi ya gafarta mishi amma kai ma ka dauki rabanka lokacin da kake daukar ne kokarin rabanka kana da ujiri a wajen Allah madaukakin sarki wannan dai kadan ne daga cikin misalan ghairul jafi ghairul ghali anhu afihi walal jafi anhu banda masu wuce gona da iri a cikin alkur'ani kuma banda masu tsayawa daga baya-baya so ake mutum ya zamanto mutawassit wajen tajawidi shi bai tsananta ba ya kai makura ta yadda ma har yake kakaro kamar abin da babu shi ko bai karanta qur'anin ba tajawidi ba da ya haddace qur'anin yana kokarin neman fassarar shi yana kokarin aiki da abin da ya fahimta na wannan ayoyin da ya san fassarar su haka in ya tahi tilawa yana karantawa daidai gwargwado kuma baya kin karatun alqur'anin baya bar ya azumi kadai hada da alqur'ani to irin waɗannan mutanen da suke mu'amalantar qur'ani ta wannan fuskar lalle alamar kana son Allah ne aga kana martaba su wa ikrami dhis sultan al muqsit haka nan da mutunta shugaba wanda yake mai adalci ya ake gane shugaba mai adalci shine ya zamanto adalcinsa yarin jayi rashin adalci in dai adalcin yana da adalci hamsin da ɗaya yana da zalunci arba'in da tara yana da haƙƙin girmamawa yana da haƙƙin biyayya a gurinka kowane irin shugaba ne tunda ko kai za ka yi hisabi aka ce ya zo da adalci hamsin da ɗaya ya zo da zalunci arba'in da tara a ina za ka sa shi ya fi daga musulunci? ai ka faɗa da hazardar ya yi fasin ko? abinda ake da bukata shine ɓangaren alkhairin yarin jaya ko da yane ne kuma idan shugabanka yana shugabantar ka inda za ka iya zayawa ka kirga zaluncinsa ai an gama mai matsalarsa ka ce da kaza da mai fa da kaza da mai fa da kaza da mai fa da kaza da mai fa kai shiru a a yayi nasara amma a tambaye ka ka rinka zuba shi kai dala tsaye haka ya isa to wannan shugaban ba maki ya gama yau amma in dai he da kyar zaka lissafa abu goma ko abu ahirin ko abu talatin ai ya ci nasara yasa balaraba suka ce kafa bil mar'i fakhran an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum alfarma ya ishi mutum alfahari in dai an tahe kirga aibinsa za a ce da kaza da kaza a yi shi in dai za ta kirgu an gama wani a ce kai wani ai ana da matsala ke wajen mai matsala ta saba ta da ahi ne ya yi kaza ran nan ma ya yi kaza an ta'auka ma shi a guri kaza ya je guri kaza wani ba duka laifinsa kake kirga ba tun da ya balaga fa kenan ko da me kuma da me kuma da me kuma shiru babu ni dai ban san wani abu kuma gaskiya in dai za a je gunda za a ce ba a san wani abu ba a ya gaba cin nasara to sauran kuma rayuwar ba za ka iya kirgi alherin sano ya yi sallah sano ya azumi sano ya yi zakka sano ya yi sadaka sano ya sada zumunci sano in dai ba za su kirgu ba kenan alama ce wa a gurin ka kenan da fasma da haka kenan idan shugaba adalcinsa yarin jayi zaluncinsa waɗannan yana daga cikin wanda suke da haƙƙin biyayya a gurinka ba ce ba shugaba ya adalci ko da ƙwaya ɗaya ne tak wannan zaluncin kwaya ɗaya tak zai iya hana mashi aljannar Allah maɗaukakin sarki tunda inda ya yi zaluncin to ya shiga gonar ubangiji tunda shi da kansa ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ni a karan kaina na haramta wa kaina ba zan yi ba zalunci Allah ce to kada ku yi zalunci a tsakanin tunda Allah ce kar a yi zalunci in an same shi da zalunci ya fada cikin garari ba ta maka yi fa a yafe mashi ba ta maka bai da matsala in yayi a'a yayi iyaka kokari kare a iyaka kokarin kare sai ya kuskure yayi shi ake magana in dai za a kididdige wannan zalunci nasa bai zama to masa jiki ba bai zama to masa abin alfahari ba bai zama to masa abin kuri ba mu muka iya mu zami mu muke ya za a yi duk wanda muka taka ya taku in mun kwace an kwace kaga wannan kirari yake da abin da yake aikatawa to irin waɗannan su ne ba a so a cikin shugabanni amma matukar mutum yana iyaka gwargwado ya tsare amma kuskure ya sa ya yi zalunci ya fada cikin kuskure ya fada cikin ba daidai ba waɗannan suna da uzuri a wajen ubangiji in dai ka fuskanci adalcinsa ya fito fili yana da haƙƙin addu'a yana da haƙƙin biya a gurinka yana da haƙƙin ka mutunta shi in za ka buɗe baki ka zage shi ka gaya mai bakar magana ko a facebook ko a whatsapp ko gidan rediyo ka shiga wani za ga sunan mahaifiyarsa zai kama ko mahaifin ya zaga wannan kowane irin shugaba ne wannan alama ce ta Allah bai da martaba bai da girma a idanka tunda mun ce tun daga farko min alamati ko min ijlalillahi daga cikin kamba mu Allah madaukakin sarki ne akwai mutunta shugaba wanda yake mai adalci da haka ya kamata koda demokaradiya ta zo akwai freedom of expression ko freedom of speech ya kamata mu san akan me zamu yi magana akan me zamu bayyana ra'ayinmu kar ya ci karo da abin da yake karantarwa ce ta addinin musulunci Allah ya sa mu dace hadisi na karshe da zamu kwana akan sai ya ce haddathana Muhammad bin Salam قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا شيما دي wancan hadisin ne ويبجل ويوقر ko ويعرف حق كبيرنا ده hadisi ne kwaya daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin a gurguje ga yan tambayoyi kamar haka ya ce assalamu alaikum Allah ƙara wa malar lafiya da nisan kwana kuma ya taimake shi a dukkan al'amuransa na alkhairi amin Allah taimaka mana baki ɗaya malar don Allah ya ake gaisuwa a addinin musulunci kuma menene hukuncin wanda baya gaida na sama da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yadda ake gaisuwa ta addinin musulunci shine tsakanin kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma aka ce idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha a gaimaida da mafi alkhairinta ko a dawo da ita wannan kowa ya haka ake gaisuwa a cikin addinin musulunci ba a durkusawa ba a sadda kai durkusawa da sadda kai al'adar kristoci ce da maguzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zan yi umarni wani ya durkusawa wani ko wani ya rankwasawa wani kai da mace zan yi umarni ta durkusawa wani ko ta lankwasawa wani kanta wani lokaci da suka je suka gani yadda ake a wata fadan da manzon Allah ba suka miƙe sai ce ne ma kuke ku irin abin da adamawa suke sarkin sa yana tsaye su suna zaune ko yana zaune su suna tsaye ce wannan ba ita ce al'adar musulunci ba assalamu alaikum ita ce gaisuwa ta addinin musulunci in mutum yana zaune ka zauna in yana tsaye kana tsaye wannan babu laifi haka ake gaisuwa a tsarin addinin musulunci dan wannan sun koyar da kan da ake al'inhina wani abin yana iya jefa mutane cikin garar yana iya jefa su cikin tashin hankali sun koyar da kai kawai lokacin za ku gaisa da mutum da haka ko malam wa in za ku gaisa ko wane ne wani dan sun koyar da kan matsala ne assalamu alaikum wa rahmatullah haka ake gaisawa babu wani abin da ya cire martabar ka babu abin da ya cire kimar ka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah ya samu dace kuma yace a tambayarsa ta biye yake ce menene hukuncin wanda baya gaida na sama da shi a wajen Allah mutumin banza ne duk wanda bai gaida na sama da shi ko yanzu nan muka wuce da samin na mallamin hamsa gira na wai wakir ko yubajil kabira na ko ya ko ya rafa haka sagira kabira na assalamu alaikum malam muna san to malam masu san yan ball amma kuma iya baki ne su menene matsayin su na'am suna tare da su tun da inda arsenal ta ci zaka ji zafi a ranka zaka yi musu har a yi zage-zage har kake kasa fitowa daga ɗaki wani soya ta wuce baki sannan ya ka baki ce to kana nufi ga mana kai munafiki ne ko me ya za a kace kana son club kana supporting club kace kuma iyaka baki ne ya za a gane iyaka baki ne wannan san hasuci ne gaskiya ina jin tsoron karka zamanto almar'u ma'aman ahabba da haka in za ka so ka so mutanen kirki don da ma mutanen kirki ba ne karka so su ko da Allah jarrabe ka da kallon bol to kada ka ware ɗaiɗaikun wasu ‘yan bol ka ce kana son su kana sha'awar su ka ciro na abin daga ranka in zaka so to ya zamanto saboda musulmi ne yana tallata addinin musulunci shi yasa kake kaunarsa to ka samu gurin fakewa dalilin musulunci dalilin yana son addinin musulunci amma abin tashin hankali ne ga na ce maka ba wanda ya tsana irin musulunci da musulmi kuma duk duniya ba inda yake da masoya kai cikin musulmi an kare asara ko haka David Beckham ya faɗa yace wallahi da ya san musulmi za su kaunace shi da bai gol ba saboda tsabar kiyayyar da ya san musulmi za su kaunace shi da bai gol ba amma yanzu ina ji ba ta shawuri ba kana wuce aka gwanda lamba sabin a bayan an sa Beckham yana son sa kenan har ya sai rigarsa ya sa da ita club din turawa suke kuɗi da ita masu kuɗi suke kuɗi da ita ake rike gidan shi amma kuma kai kana kaunar ka shi kuma ce wallahi da ya san zaka so da bai so ka kaga kira kamata in zaka yi so kai so dan Allah in zaka yi ki kai ki dan Allah kuma babbar alamar da ake gane imani da aqida wannan so ne da kiyayya man ahabba lillahi wa abghada lillahi ko wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ina so san yana da alaka da Allah ina ki kin yana da alaka da Allah na bada yana da alaka da san Allah na hana yana da alaka da san Allah ce wanda ya cika wannan ya cika imani na so mutum ba dan komai ba dan ya iya kwallo ko ya iya nauhi ko ya iya dambe ko duk ina Allah a cikin nan to akwai problem kenan a cikin wannan san lalle in zaka so mutum akwai wata fassara ta addini a karkashin wannan sahi ne zaka zauna lafiya kado in ba wata fassara ta addini ka koma ka sake cada kidanka da imaninka Allah ya sa mu dace to akwai masu rubuce dole mun yi hakuri da su ko assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya mai amfani amin malam tambaya ta ita ce ya dace malamin mutum dan yayi dan ya ji ɗalibinsa ya samu matsala a harkar aurensa da wadda zai aura shi kuma ya kai mata wani saurayi bayan ya san akwai kudin akwai kudin dati ne ne eh to ya sa okay ya san akwai kudin dalibin nasa a gidan su yarinyar bai karba ba ito ai ko da alaka ta dalibi da ba dalibi ba abinda addinin musulunci yace shine la la yasumu ahadukum ala sawmi akhihi wa la yakhutub ala khut'a wa la yakhutub ala khutbati akhihi kada mutum ya yi ta yi a kan ta yi ɗan'uwansa kada ya nemi aure a kan neman auren ‘yar'uwarshi me ya ta yi a kan ɗan'uwansa na taya an karkato jira ake a sai damu sai kuma ka zagayo daga baya ka ce to ina ga wani abin fa wallahi ni yanzu ina ji ko dubu uku aka sai damu zan iya saya shi kuma can suna matsala akan dubu da ɗari biyar ka san ba za a sai da ba wani mahaukaci ne wani ciniki dubu da ɗari biyar ka zo ka ce mun za ka saya dubu uku kuma da abin wani na ke tabbata isi da ala sai dubu da ɗari biyar wannan maganar da zaka yi to za ta haifar da matsala dan za a ki sai da wancan zaka saya wancan kuma ya gane ga dalilin da yasa za ku haifar da gaba a ciki wannan da ka bahi dubu uku ya saya shi kuma ya ci riba dan da manzo Allah ya ce man ba'a bai'atan fi bai'atin wahida falahu aw kasuhuma aw riba duk wanda ya ciniki biyu akan kadara daya ko ya dauki mafi kankanta ko ya ci riba kaga ka haifar da bala'i haka nan kada ɗayan ku ya nemi aure akan neman dan uwan ai uwashi an gama hirya komai sun fahimci juna ta amince ta sauke dukkanin burinta ita ya dan majalisa he mai mota sai mai kaza ta jira ta jira ta jira ta sassake ta sassake ta sassake ta dawo daidai da shi kuma ya kada kake ta adadin na kun fara magana da wani amma fa alhaji wani fadaya na ji ce kamar yana sanki to ka bata lissafi wannan ita ce abin da ba a so a addinin musulunci amma kai da kanka ka ba da labarin kun samu matsala da yarinya ta daina ba ta ra'ayinka ba ka lissafi kai hakuri ka karɓa jiyarka shi kuma malaminka idan ya kai mata wani wannan kuma neman alkhairi yake yi saboda haka da ta zauna a unguwa tana zawara ko tana budurwa a samu wanda zai aure ta su zama na mutunci wannan shi ne ya fi alkhairi sai kuma ka ce to a karan muka tun da ka kawo ne aure ta ni ma nemo mun wata babu laifi sai zai nemo maka in dan Allah yake zai nemo maka insha Allah da za ku daidaita da ita kar ya zama to dai gaskiya abincin gulo-gulo kar ya zama to abin matsala matsar kun samu matsala da ita ka hakuri Allah baka abokin zama ta alkhairi malamin ka kuma da yawancan bisa kyakkyawar fahimta alkhairi yake so ya hada cikin al'umma ka bar ya hada alkhairi kai ma ka taimaka masa cikin ya hada alkhairi din assalamu alaikum Allah ya kara mala lafiya mai amfani tambaya ta ita ce na ga yara suna wasan ruwa a famfo sai na ce musu ‘yan iska ku bar gurin nan to wai na yi zagi to shi da mai ɗan iska a hausance ni ma in tambaya ko ba laifi a tsawatarwa da mutum amma kar a gaya mutum magana da za ta yi ciwo a idan mahaifansa ko a zuciyar mahaifansa idan sun ji ce ma yaro ɗan iska ko shegi ko tsinanne idan ubansa yana nan koda dan da tarbiya ka masa zai ji zafi a ran shi ana tsawatar wa yaro amma kar ya zamanto da lafazin da zai zamanto na tsinuwa ne mun wuce a baya ko la yakunul mu'minu la'anan kada mu'mini ko mu'mini baya kasance mai yawan tsinuwa ko mai alatsi ne duk lafazin da yake akwai aibu cikin shi akwai mugun nufi ba a gaya wa yaro ba a gaya wa babba kuma a gaya mutum abin da ko da babansa yana tsaye zai ga cewa abin da aka yi babu laifi a ciki yaron sa yana barna ka tsawatar masa kuma yaji da kalma ce ta so a ciki a ku bari mana wannan bai dace ba wannan ruwa ba kyau ko da kayi da tsawa da fada da waye bai ga wani abu na lalata yaron sa a ciki ba babu laifi a ciki Allah ya sa mu dace wannan da pencil ya karanta kuma na ga rubutun yayi dusu dusu sai dai hakuri zuwa rana ta in ya rubuta da biro ya fito sai a insha Allah ta'ala idan ya dan fara nisa kuma babu gilahi ko Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين